بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 21 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 31 ga watan Maris shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 8 insha Allah cikin jiragen darussa daga wannan littafi na Qiyamul Layl wallafar al-Imam al-Hafiz Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jauzi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu a shekara ta 500 da shekara 97 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam zamu tashi kai tsaye a lambar tarjuma ta 100 inda malam ibn al-Jauzi yake cewa akhbarana Abul Fath ibn Abdul Baqi qala haddathana Ahmad ibn Muhammad حمد بن محمد قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن ابن حيان قال حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنيني إسحاق بن إبراهيم الحنيني ضعيفين يتي يقول هنا كنا في مجلس الثوري wata rana mun zauna a makaranta al'imamu Sufyan ibn Sa'id al-Thauri, wa huwa yas'alu rajulan rajulan sai ya dinga yi wa mutane tambaya ɗaya bayan ɗaya, amma yasna'u fi laili. Malam Thauri a makarantar shi sai ya ce wani e in dare yi me kake yi sai mutum yayi bayani yayi bayani sai a tsallaka a ce kai kuma fa shine yas'alu rajulan rajulan amma yasna'u fi lailihi fayukhbiruhu kowa yana bada labarin kokarin da yake na ibada ko bacci ko karatu ko nazari ko makamantansu hatta dara alal qaumi har sai da ya kewaye gaba ɗaya ɗaliban kowa aka ji ta bakin shi qalu su sai su ma suka ce ɗaliban ya aba abdullah Allah shi gafarta malam qad sa'altana fa akhbarnaka ka tambaye mu mun baka labari fa akhbirna anta kaifa tasna'u to aka ce kai ma malam muna so mu ji naka kokarin kala sai ya ce laha indi awwalu nawmatin tanamu ma sha'at la amna'uha fa idha istayqadat fala uqiluha yace ni a laha indi awwalu nawma ni a wurina wato tana da bacci a farkon dare tanamu ma sha'at tayi bacci iya sarranta la amna'uha bana hana ta fa idza staiqazat idan ta farka fala uqiluha ba kuma na ainihin wato gazawa daga morarta wato idaniyar sake idan zai bacci tun farko sannan kuma sai ya farka sannan sai ya morewa abinda zai more na idansa sai dai isnadin da'ifi قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أخبرنا حمد ابن أحمد قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان ابن أحمد وانا الإمام الطبراني كنا سليمان ابن أحمد أبو القاسم الطبراني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كان أبي أبلاء دنجنا أمر دان حنبل يتشي بابانا يا كسنتي إذا صلى صلاة العشاء الآخرة idan yayi sallar isha yanamu naumatan khafifa sai ya dan yi bacci daga bayan sallar isha wata kila zuwa karfe ko sha ɗaya sun ma ya komo ilas sabahi yusalli wa yadu sannan kuma ya tashi daga nan har asubahi yana ta salla yana ta addu'a wannan ya inganta yana cikin littafin al-muntazam da manaqibul imam ahmad ibn hanbal da hilyatul auliya ta abu nu'aym sai malam yace faslun wa alam anna al-ajwada liman arada an yaquma nisfal layli tamman an yana matsulusal awwala ya ce ka sani da cewa wanda yake so ya yi ƙiyamun laili rabin dare 50% na dare to yayi bacci a farkon dare ɗaya bisa ukun dare na farko a min awwalil layl an yanama a thulusal awwal min al-layl was sudusal akhir minhu da kuma can ƙarshen dare gab da asubahi fa yaqa'u qiyamuhu fi jawfil layli wa wasatihi sai zama qiyamul layli dinsa a tsakankan dare kuma a cikin talatainin dare wa huwa al-aglabu min halati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji a baya wannan shine mafi yawaita a cikin ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bacci kadan farkon dare ya tashi yayi tsakiyar dare ya koma bacci kamar yadda Allah ya bada labari annaka taqumu adna min thulutsayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wannan yafi kuma shine ya dace da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kyan ibada irin na dan uwansa Annabi Dawud alaihi salam fa innahu kana yakumu idza sami'a as-sariha Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan miƙe da zaran yaji mai ƙara waye mai ƙara wa huwa diku da yaji caran zakara na farko da kuma zakara yakan fara cara ne innahu yasihu idza mada thuluthul layl awwal mala'ika afon zakara yakan yi cara ne idan ɗaya bisa ukun dare ya wuce suke fara cara wa yusihu nisfal layl kuma yakan yi a rabin dare kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi su zakaru suna ganin mala'iku ne so da aka timing din wucewar mala'ikun hawansu da saukansu shine timing din ƙarin suke suke yin abin nan ɗinsu caransu ba suna yin shi ne kawai haka arbitrarily ba ko mun gane suna yi ne idan sun ga mala'iku kamar da ya tabbata cikin hadisi cikin sunan Abi Dawud shi sa yake so da zaran kaji yi addu'a don kai sa'a sai kawai su maka wobul din ta kai tsaye su tafi da ita kawai Allah ya samu dace shi za wasu malamai suke ganin mustahabbi ne ka aji zakara a gidanka saboda alam ne mai kyau na lokacin an sa addu'a kakka zauna gidanka kawai babu zakara musabi ne ba wai dole bane kanka je ka fara kuma ce mutane yan bid'a saboda ba su da zakara in ba za ka yi kula da shi ba haka za ka haƙura ka zauna ba ka da zakara ko amma za ka yi kula da shi yana da kyau ajiye shi a gida ɗan ƙwaya biyu haka zai dinga za su dinga tara kuma su dinga ɗan ya maka ƴan ƙwari a cikin gida kuma bayan kwana biyu sai ka yanka ka ci sake siyan wani الباب الرابع عشر في ذكر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل babi na goma sha hudu game da ambatan wato tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sallar dare qala akhbarana abul waqti abdul awwali ibn isa qala haddathana abul hasani ad-daudi qala haddathana ibn a'yan qala haddathana al-farabri farabri wannan dalibai Imam al-Bukhari ne riwayar Sahih al-Bukhari ko qala haddathana sunan shi Muhammad ibn Yusuf al-Farabri Allah ya ji kamala albani zaka ji na yawan fada wannan mutumin to gashi nan isnadin mali na Bukhari ne daga Isma'il ibn Ukhti Malik kenan ko qala haddathani Malik an Makhrama ibn Sulaiman an Kurayb mawla ibn Abbas أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات inda maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi sallama wa hiya khalatu ibnu abbas ya ba quraib labarin cewa ya kwana a gidan maimuna yar uwar mahaifiyarsa ko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya dade yana hankoran cewa ya san duk ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a waje amma bai san cikin gida ba wata rana sai baban shi ya aike shi maman shi afwan ta aike shi uke baban shi ya aike shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai je bai same shi ba zaka sai shiga ɗakin wannan ƴar uwar mahaifiyarsa sai ya zauna yana jira babanka da yaro kawai sai bacci ya kwashe shi sai annabi ce to a bashi ya kwana wannan hadisin a gurin mutane marasa tunani shi ma abin suka ne waya za a yi yaro mumayyizi ya kwana a ɗakin mace da mijinta kuma in ka ji yana faɗa haka shi ma halafa haka ya taso fa a gidansu a gidansa ya taso cikin ƙwariyar kano ko badalata talaucin da suke fama da shi shi ma aka suke kwana amma bai soki uban shi ba sai zai soki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata fitina ce a cikin mutane za su yi su bari da a ce suka za ta lalata hadisai da taɗe da lalata su shekara fiye da dubu da ɗari nawa ana yi sai dai kawai a ta jin damuwa su ɓata mutane lokaci a yi taraddi amma dai don suka wani ba ƙauye ko wani shashasha ko wani bai fahimci addini ba ko wani wanda boko ya riga ya damalmala mishi ƙwaƙwalwa ko wani wanda yake ganin wai shi mai hankali ne don za ka ya ce a hankalce don na yi an faɗi ba hujja shi hankali abin fahimtar ilimi ne amma baya zaman kanshi shi hankali bai zaman kanshi wajen bayanin ilimi sai dai amfani da shi a fahimci ilimi kwatankwacin hankali kamar kwatankwacin empty account ne a banki idan babu kuɗi bai da wani amfani ya ce mana da ke hannunka bai da wani amfani amma idan akwai kana da wurin zuba su sau da mutumin da bai da bai aiki da ilimi bai da ilimin da zai magana da shi sai dai ya tasa hankali gaba to zai zama ma'aunin shi na na ban dariya ne domin yanzu yanzu nan kowa a cikin babu mahaukaci amma kowa ya tashi yin magana shi ta hankali za ta bambanta da ta ɗayan ba dole ta iri ɗaya ba so da aka to da wani hankalin za a amfani ke ne da an ce shi ne ma'auni kowa sai amfani da nashi to sai ce to ni hankali na ya karɓi wannan wani kuma ya ce hankalin shi bai karɓa ba to wanne ne ma'auni kenan kaga ya zama shiririta so da aka duk wani mai kokarin suka hadisai zai iya gama wallahi ba inda zai iya da su alkutubu sita muwatta da sauransu sai dai ka ciji yatsa ka mutu da abin nan da ciwon zuciya amma nan gani nan bari nan dukiya ta uban wani kamar da bawo yake cewa to yace qala fataja'tu fi ardil wasada sai na kwanta ard kaman a ce gefe kenan ko akwai ard shine horizontal ko su kuma suka kanta tul tul shine vertical haka ne ko akasi ne length and and blend ko tul tul shine length kamar a ce teburin nan shine shine shine film to nan kenan shine inda ya kwanta ko yawwa su kuma suka kwanta a asalin inda da mu ake kwanciya inda mutum yake kwanciya da annabi sallallahu alaihi wasallam da mai ɗakin nashi واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي بجي حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل har sai da dare ya yi tsakiya ko kuma kusa da tsakiya kafin tsakiya kaɗan ko bayan tsakiya kaɗan istaika da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tashi fajalasa ya zauna yamsahu an-nauma an wajihi biyadi ya matsitsike bacci daga idansa sun makara al'ashar al'ayat sannan ya karanta waɗannan ayoyi guda goma ina fi halƙi samawati al'ad na ƙashin sotu ali imran khawati misulti ali imran sun makama ila shannin mu'allakatin sai ya tashi zuwa wani shannu shine abin nan wato salka da ake ratayewa abin shan ruwa ne kamar gora amma ta fata ta fata ce an rataye ta fatawadda'a minha yaje ya dauke ta alula fa hasanal wudu'a yayi kyakkyawa alula thumma qama yusalli sannan ya kama sallah qala ibn abbas fa sana'tu mithla alladhi sana'a nima sai na tashi na matsitsike ido na naje na dauki ruwa nayi alula na dawo na kama sallah a bayan shi thumma dhahabtu fa qumtu ila janbihi sai na zo na tsaya a gefen hagunsa fa wada'a yadahul yumna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya da hannun shi ta baya sai ya kamo kunnan shi kunnan shi na dama kenan fa akhadha udhnil yumna fa falataha sai ya dinga murza kunnan thumma ya jawo shi dawo da shi ta bangaren dama inda kake tsayawa da liman in kuna sallah da kai sai shi thumma salla raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini shi ne malayi kita lissafi ne irin na yaro wani ya yi biyu ya ƙara yin biyu ya ƙara yin biyu sannan ya biyu sannan ya biyu sannan ya biyu yana da ce da yawa da yawa da yawa raka nau kenan goma sha biyu sun ma'autara sannan ya wuce sun matsaja'a sannan ya samuri ya kwanta yake shingida hatta a tahul mu'azzinu halladaninsa ya zo faƙama fasalla raka'ataini khafifataini ya tashi ya sallar raka'a biyu ɗan takaitattu raka'atul fajr kenan thumma kharaja fa sallar subha yaje sallar asubahi ku rike cewa raka'a 13 yayi ku rike raka'a 10 saboda annabi yana iya wuce raka'a 11 kenan gashi yayi dan magana cewa baya taba wucewa akwai maganganu da yawa akan ta gashi yayi raka'a 13 na'am qala akhbarana ibn al-husaini قال أخبرنا ابن المذهبي قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عامد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن سلمة عن قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته ثم غسل يده ويديه النبي صلى الله عليه وسلم يفرك يجي بكاتا ستن أدن sannan yazo ya wanke fuskarsa da hannunsa thumma qama fa'atal qirbata sannan sai ya je gun wannan salka fa'atlaka shinaqaha ya cire marfin da aka rufe ta shinaq shine abin da ake rufewa da ita igiya ce haka za a sa kamar leda ko wani abu a rufe sai a daure kamar an yi silin saboda kan wani abu ya shiga tun a wancan lokacin suna da kulawa da nagarta abin da suke amfani da shi na abinci ko abin sha ba daidai bane a bar ababen sha ko abinci a bubbuɗe musamman da daddare wani abu na iya shiga ko ya yi feshi a ciki tsaka tana iya feshi ta guba ƙwari suna iya shiga datti da sauransu to nabi sallallahu alaihi wasallam ya bude wannan kirba da ya bude ta sannan thumma tawadda wudu'an bainal wudu'aini lam yukthir wa qad ablaga sai wata alula tsaka tsaki bai yawaita ba amma kuma ya kai matuka wajen yinta bai yawaita bannan ruwa ko ya yawaita murza kafar shi da fuskar shi ba amma kuma yayi duk abin da ya kamata tsaka-tsaki sun makama yusalli fa qumtu ibnu abbas yace sai na miƙe fatan mata'atu a wannan malamai sun sun yi gyara game da wannan larabcin cewa akwai lahani a cikin shi fatan mataitu ne ya kamata fatan mataitu thumma qumtu domin abin da ake ta mataitu shine sai na yi miƙa na mimmiƙe na yi kamar ina bacci mai nauyi gashi nan ta matsa na cikin waƙar mulkai su ɗannan to ya ce sai na miƙe karahiyata an yara anni kuntu artaƙibu saboda ka annabi ya gane cewa tun da aka kwanta dare ina dako in ga mai zai domin tun da ya kwanta bacci shi wannan saurayi da ya ji dawo manzala sallallahu alaihi wasallam bai ƙara yin bacci ya saki jiki ba yana ta ƙoƙarin ya mulahazan waɗanne irin ibadoji ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma yana tsoron ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa a yaran nan tunda na zuwa shi abin da yake kenan to shine sai ya miƙa ya juyi ya hamma irin kamar bacci ya mai nauyi amma yanzu ya farka karahita an yara anni kuntu arsagibuhu fa qumtu fatawadda'tu fa qama yusalli da miƙe ne alula shi ma annabi yana sallah faƙumtu an yasari na tsaya daga hagunsa fa'akaza bi udini fa'adara ni an yamini ya kama kunne na ya dawo da ni ta baya zuwa damansa fatata matsalatuhu sallallahu alaihi sallama minan lairi salasa asharata nabi ya cika sallar saraka a goma sha uku sun mataja'a sannan ya kwanta fanama hatta na faha yayi bacci dan ka gane bacci sosai har da munshari wa kana idza nama nafaha nabi sallallahu alaihi wasallam in bacci yayi akan ji yana munshari fa atahu bilalun fa adhanahu bis salati sai bilal yazo sai ya kiraye shi ya ga ya masa cewa lokacin sallah yayi fa kama fa salla wa lam yatawadda ya mike yayi sallah bai saki alula ba saboda yana da kususiya akan haka wa kana min du'aihi wa kana fi du'aihi nabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a wannan dare اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وأن يميني نورا وأن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأمامي نورا ومن خلفي نورا وأعذن لي نورا يا الله كسنيا مني حسكي أتكن زوجياتا da haske a idona da haske a kunnena da haske a damana da haske a haguna da haske ta samana ka sa mini haske a ƙasana a gabana ka sa mun haske a bayana ka sa mun haske ya Allah ka girmama haskina qala quraibu quraibu mai riwaya yake cewa a wannan riwaya duk da yake wannan ita ce riwayar da ke cikin littafin abin nan Ahmad ibn Hanbal Bukhari musu wasu rawaito ta quraibu yace fal wa sab'un fi tabuti wannan addu'a ta wa fi kaza nura wa fi kaza nura akwai sauran kalma bakwai da ya faɗa yace Allah ya sami haske a cikin su suna nan a cikin a cikin akwatina wato a cikin nuskata ta kafa karatun na ma yanzu ba rike su ba shine da yake nufi da wa sab'un fi tabuti qala falaqitu ba'da waladil abbas sai na gamu da wani cikin ‘ya'yan al'abbas fa'addasani bihinna sai ba na hadisin ya ƙara mun sauran wadda kara ya ambaci ga sauran na cikin akwatin wafi asabi nura wafi dami nura wafi lahami nura wafi sha'ari nura wafi bashari nura ya ambaci biyar ko ya ce wadda kara haslataini ya ƙara faɗan wasu guda biyu hanyar da ba a tuno sauran ba ce a cikin asab shine jijiya ko jijiya na a cikin jijiya ta Allah ka samun haske a cikin jini na a cikin nama na a cikin gashi na a cikin fatar jikina duka yace ya'ani bitabuti khizanatu kutubi taskar ajal tafansa malam yace qala ahmad wa haddathana ishaqu qala akhbarana malikun an abi zubairi an tawusin عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا قام إلى إلى الصلاة في جوف الليل يقول نبي صلى الله عليه وسلم يا kasance idan ya tashi zai salla a cikin dare yakan yi wannan addu'a wannan kuma du'a'u listiftahi ce yake Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyam as-samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna anta al-haqqu وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما وأخرت وأسررت وأعلنت أنت الذي لا إله إلا أنت la haula wala quwwata illa billah wannan yana cikin sahihu muslim bukhari ma ya ruwaito shi ta wata hanya daban na hanyar alhamdulillah Sulaiman al-Ahwal ta hanyar Sulaiman al-Ahwal nabi yana addu'a yana cewa ya Allah Allah kai godiya ta kace kai ne hasken sammai da ƙasa da abin da ke cikin su Allah kai ne kai ne al-haqu maganarka alhamdulillah maganarka gaskiya ce alƙawarinka ya Allah gaskiya ne gamuwa da kai ranar alkiyama gaskiya ne ya Allah aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce tashin alkiyama gaskiya ne ya Allah gare ka na miƙa wuya da kai ne imani akan ka na dogara zuwa gare ka nake komawa akan ka ya Allah nake jayayya ilai zuwa gare ka nake kai abin nan hukunci ya Allah ka gafarta mana abinda na gabatar da abinda na zinkirta da abinda na bayyana da abinda na ɓoye kai ne Allah Ubangiji abin bauta kai kaɗai. wa ƙala Ahmadu wa haddasana Abdurrahman ƙala haddasana Malikun an Sa'id ibn Abi Sa'idin an Abi Salama ƙala sa'altu Aishata an salati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalat ma kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama يزيد في رمضان ولا في غيره على إهدى عشرة ركعة عائشة تكي تشوى منزان الله صلى الله عليه وسلم بكسن تشينا كاراوا أتشكر رمضان كو أوجر رمضان بيد ركعة قوم شاء ليبا وصلى أربعا يكن يسلى ركعة هدو فلا تسأل عن حسنهن وطولهن karka tambayi game da kyansu da tsayinsu wato yana kyautata su kuma ya tsawaita su sun mai salli arba'an bayan ya gama wancan na hudu na farko sai ya dawo kuma ya sake yin wasu hudu kala fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalatha bayan yayi hudu din can na biyu sai kuma ya sake raka'a uku wutiri kenan tace karkai tambaya game da kyansu da tsayinsu yana kyautata su ya tsawaita su wannan ma yana cikin bukhari da muslim ta wannan isnadi ita ce riwayar da ake dai yawan magana akan ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce raka'a 11 isa nace mu rike ta kaga gashi ya wuce da saboda abinda za a ce shine Aisha ta faɗa abinda ta sani ta faɗa abinda sani wasu kuma sun ruwaito su ma abinda suka sani shine Ibn Abbas gashi nan Al-Sheikh Al-Albani yayi ta'awili cewa inda aka wuce 11 daga ciki akwai sunnatu ma ba'da al-isha amma wannan ta'awili ne wanda ba wanda ya riga ya shi akan shi Allah ya gafarta mishi yayi yayi wani istinbadi mai karfi wanda sai dukkan malamai suke iya tankarar shi akai cewa nafilfilin rana da ake yi sunanin rawatib suna da adadi nafilfilin ma bai halasta a ƙara ba saboda yadda ba a ƙara musu ita ma waccan ba a ƙara mata kaga wannan istinbadi ne mai ƙarfi sosai to amma abin da yasa magana a shekul abana ta zama ita ce mai rauni saboda akwai ka'ida da ake bi wanda kuma shi ma akan ta yake ita ce ka'idan bin mazhabin salaf akan ibadoji don ka koma ka bibiyi sallolin tarawihi da qiyamul layl na magabata tun cikin sahabbai zaka samu ba sa iltizami da wannan adadin shi kuma sai ya ce duk wanda ya wuce yayi bid'a kaga wannan ya saba wa abinda shi ya karantar da cewa a yi iltizami da mazhabin salaf wajen fahimtar nasoshi sauraka an samu sayyidina Umar dan Khattab da sayyidina Usman a zamanin su suna yin waɗannan raka'o'i su wuce haka suna yin 20 su yi wuturi da uku sai su sai su takaita wato karatun kai ya kai tsayin da ya saba kaiwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu haka birjik yana nan a cikin adabiyat nan nan mu wada idan ka koma zaka gansu cikin littafin musannad ibn ana ana abdurrazzaq sanani da na ibn abi shayba cikin musannad kubra na baihaqi da duk inda zaka je ka duba at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid akwai ma wani halifa ko wali a zamanin imam malik wanda yace maliku ina neman shawara zan rage adadin raka'o'in nan da ake na tarawih da kake gani maliku ya ce a'a ba za a rage ba ya ce saboda haza ma adraknan nasa alai yana na cikin mudawwana ta, ta malikiya yana na cikin muwada ta imam malik duk waɗannan abubuwan suna nan da yawa waɗanda za su hana zuciya ta natsu akan cewa lallai bai yiwuwa a wuce sha ɗaya amma duk da haka sai a ce to tsayawa a sha ɗayan shi ya fi amma ba za a ce wanda ya wuce sha ɗaya ya yi bidi'a ba domin lazima ka shine ka bidi'antar da aikin waɗancan magabatan wanda kuma babu wanda zai haka a cikin hayyacinsa sai dai a ce lazimin magana wallahu alam za ka zaga malaman zamanin nan waɗanda suke ba su gaza sauyin a shekul albani ba su uthaymin su ibn baz da sauransu suka ja da shi akan wannan fatawar ba su yadda da wannan magana tashi ba saboda waɗannan saboda duba zuwa ga waɗannan ainihin abubuwan waɗanda suke wajibi ne a iltizami da su wajen bin mazhabin salaf ka'ida ita ce kamar da ibn taymiya yake faɗi a wanda daga cikin tafansa yana jin al-istiqama mun karanta cewa komin nagartar fatawan mutum da ƙarfin istinbadin sa idan bata dace da abin da salaf suke akai ba za a karba ba saboda kan ka koma shi ma kan shi ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa irin wannan magana ita yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade da adadi muayyani na raka'o'i ba an dai ruwaito cewa shi yayi 11 kuma yayi 13 amma sahabbai da tabi'ai da na bayan su suna yin irin wanda yayi wasu kuma suna wuce inda yayin to ya nuna cewa tunda ba umarni ne yayi ba ba umarni ne yaje ce ayi raka'a kaza ba to shi aiki yana ya daukan ta'awili ko mun gane da umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da lafazin bakinsa ba za a samu wani cikin sabbai ya saba ba to su ko sunan rawatib haka suka zo da umarni cewa ayi ayi kaza ayi kaza ayi kaza so haka ai matsayin su daban da matsayin waɗannan ibn timiya yake cewa aikin sahabbai ya nuna suna tsallaka wannan adadin kuma ba a samu inkari wa junansu akai ba wani sahabi bai taɓa yi masauran sahabbai inkari akan cewa watan dan me suke wuce wannan adadin ba dan me suka saba wa karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abu ne mai sauki ba iskaliya ce da ta zama abin fitina ko rigima ba amma duk da haka dai wajibi ne a ce adadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to shi yafi dacewa to in zaka tsaya adadin da Annabi yayi kuma abinda ake fata shine a tsawaita karatun saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da yin wannan adadin kuma yana tsawaita karatu tsawaitawa fiye da sauran ibadoji wallahu alam matsala ce dai wanda take na son fahimci mai sauki ce ba abin rikici bane kamar yadda galibin mutane suke daukanta ta zama rigima ba abin rikici bane idan ka ga wani masallaci suna wucewa haka ka dauka suna da fatawar da ba ba bid'a bace kamar yadda suke yi misali a Makka da Madina da sauran kasashen musulmi da wasu garuruwa ko wasu masallatai kuma yanzu ma da kasala ta mutane yawa galibin masallaci ma yanzu takwas bakwai yake yi wani biyar wani uku saboda kasala ta mutane yawa to me ma na rikici a kuma salacin da za su ta yin za su ta ƴan dabaru yau su yi hudu su yi wuturi ɗaya gobe su yi shida su yi wuturi da uku haka za su ta wannan ƴan dabarun har Allah ya fitar da su azumi lafiya nan to kaga wannan ai ba su da bakin da za a yi rikici da su akan su cewa dole sai an kai sai an kai sha ɗaya tunda su ba sa kaiwa sha ɗaya ina fata mun gane matsala ce dai mai sauki insha Allah wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa haddathana wa qala ahmadu وحدثنا أسود قال أخبرنا شعبة عن عن أشعث عن أبيه أم مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان إذا سمع صوت الصارخ قام فصلى إن يجي مرير ذكر سي ميكي سي قام صلى وانا ما يتكلم بخاري ومسلم وقال أحمد وحدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن محمد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yakan yi sallah mai tsayi cikin dare a tsaye daga baya kuma ya dawo yana yin sallah a zaune lokacin da jikinsa yayi nauyi kenan wannan ma yana cikin sahih muslim ta hanyar abdullahi ibn shaqiq din qala ahmadu wa haddathana abu muawiya قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدنا النبي أكسن تشيلوك تشند يي جكينش يي نوي سوفا تفار كامش وثقلا يي نوي يي, يي, يي جرما يقرأ ما شاء الله وهو جالس إن يكبر سي ساموري سي زونا سي كرنت أبند الله يسوي كرنت أزوني فإذا غبر من السورة ثلاثون آية إذن يذما wato ya saura abin da ya saura a cikin surar shine aya talatin. gabara dama tana daga cikin adbad abin da ya wuce da abin da ya saura ana iya kiran shi da suna gabara ya zama cewa wato sura aya talatin au arba'una ayatan ko aya arba'in qama faqara'a sai ya tashi sai ci gaba da faqara'a ya karanta sauran thumma sajada sannan sai ya sujuda wannan shi ma yana cikin bukhari da muslim malam yace kullu hadhihi al ahadithi min awwalil babi fi sayyayi duk hadisin da aka ambata daga waɗanda suka gabata din tun daga farkon wannan babi to duk suna cikin bukhari da muslim wa qala ahmad wa haddathana yahya ibn ishaq qala akhbarani layth ibn sa'd qala an abdullah ibn abi mulaika an ya'la ibn mamlak an ummi salamah qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qadara ma yanamu wa yanamu qadara ma yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi bacci kamar tsayin lokacin sallarsa kuma yi sallar kamar tsayin lokacin baccinsa shi ne da yin rabi ɗinki na rabin dare wa idahiyya na a tatkira a tahu mufassara harfan harfan kuma shi ne ummu salama ta ainihin wato yi bayanin karatunsa cewa ya kanar kira a tahu mufassaratan da karatun shi dalla-dalla ko maddan yana yin madda a duk inda ya kamata ya yi madda baya yin karatu haka zuku wannan ma yana cikin sunan abi dawuda da tirmizi da nasa'i da ibn Majah da Nasa'i da Musnadul Imami Ahmad ibn Hanbal wa akhbarana Yahya ibn Thabit ibn Bundar qala haddathana abi qala haddathana Abu Bakr al-Barqani qala haddathana Abu Bakr al-Ismaili qala akhbarana al-Firyabi Firyabi wancan ne Ja'far ibn Muhammad go qala haddathana Usman ibn Amr ibn Uthman Amr ibn Uthman ibn Sa'id ibn Dinar qala haddathana abi an shu'aib ibn abi hamza malamin nan mai wahalar sha'anin nan shu'aib ibn abi hamza an zuhri an urwata an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-layli 11 rak'atan yasjudu sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u 50 aya tace annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallar raka'a 11 a ɗakin ta a cikin dare tace yakan yi sujuda ya dade a sujuda kaman kwatankwacin abinda za a karanta aya hamsin wane mutum wannan tsawon su da ya kusa minti ashirin famala haka za a daɗe a ƙabla an yarfa a rasa abin ya ɗago kansa wayar ka'u ƙabla salatul fajir raka'atai sannan kuma yakan yi raka'atul fajiri 'yan gajajjiru sun mai taji'u ala shikihil aiman sannan sai ya kwanta a gefen damansa hatta ya atihil mu'azzin har mai ainihin wato kiran sallah ladani abin nan kenan ko bilalu ya zo masa wannan riwayar wannan lafazin ibnu hibbana ne a cikin sahih bukhari da muslim masu rawaito shi hanyar abul yamani shi bukhari kenan muktasarar ta wannan hanya ta zuhuri malam ya sake cewa wa qala al-isma'iliyu wa haddathana muhammad ibn umair qala haddathana ishaq ibn sayyar an-nasibi mutumin nasibi ne kenan ko garin aljannan nan qala wa abdullahi ibn wa haddathana ubaidullahi an isra'ila isra'ila ibn yunus ibn abi ishaq an abi husainin an abi yahya anna masrukan masruk ibn al-ajda al-hamdani kin qala yace sa'altu aisha ta an salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na tambayi aisha game da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat bil layl cikin dare fa qalat tace sab'un wa tis'un wa ida ashara siwa rak'atay al-fajr yakan yi bakwai yakan yi tara yakan yi goma sha daya banda rak'atul fajr wannan shi ma bukhari ya ruwaito shi قال الإسماعيلي وحدثنا البغوي آه قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود كان yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zata laila wani dare nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace falam yazal qa'iman annabi bai gushe ba a tsaye yana ta sallah hatta hamamtu amra su'in hannai nufin nayi wata katobara kunna ma hamamta muka ce wani mugun aiki ka so kai qala hamamtu an aqauda wa ada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na gaji nayi ne kawai in zauna in hakura in kyala manzo Allah ya ci gaba da sallar shi to sai ya ga cewa wannan mummunan abu ne sai bai yi ba dan kai ya saba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani yana cikin bukhari da muslim wa akhbarna hibatullah ibn muhammad قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن عامد قال حدثنا عبيد عبيد بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرني محمد بن يوسف أنا عبد الله بن الفضل آه أنا أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي كان عن صفوان بن المعطل السلمي safan dan mu'attab sahabin nan wanda mai kissar hadisin ifki ko shine ko qala kuntu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata tafiya faramaqtu salatahu laylatan sai na tsaya na kididdige sallar shi a wani dare fa sallal isha al-akhirah sai sallar isha'i sun manama sannan ya samu wuri ya bacci falamma kana nisful laili da tsakiyar dare ta yi istaiqaza sai ya farka fatalal ayati la asharal ashara akhira surati ali imran ya karanta inna fi khalqis samawati aya 10 thumma tasawwaka sannan ya wanke bakinsa da aswaki thumma tawabba'a sannan yayi alula fa salla raka'ataini ya sallaci raka'a biyu fala adri a ƙiyamuhu amurku'uhu am sujuduhu atwal yace duk da na kididdige ne na kasa tantance tsakanin tsayuwar karatun da ruku'u da sujuda wanne yafi tsayi sun yi kusa da juna wajen tsayinsu thumman sarafa sannan ya sallame fanama ya samu ya sake yin bacci thumma staiqaza fatalal ayati ya ƙara tashi ya ƙara karanta inna fi khalqis samawati wal ard thumma tasawwaka thumma tarwadda'a ya'ani thumma salla thumma nama thumma staiqala ya sake yin sallah ya sake kwanciya bacci ya sake farkawa fa fa'ala misla zalika karo uku kenan falam yadhal yaf'alu kama fa'ala awwal marratin hatta salla ihda ashara rak'at bi gushi ba ya raka'a biyu ya bacci ya sake yin biyu ya bacci har sai da ya raka'a 11 wannan yana cikin littafin zawaid zawaidul musnad na Abdullahi dan gida Imam Ahmad ibn Hanbal da abul qasim al-bagwi a cikin mujamus sahaba da al-tabarani a cikin littafin wato majma'uz zawaid sai dai isnadin sa yana da wata 'yar matsala shine Abdullahi ibn Ja'far din can baban Ali ibn Abdullahi ibn al-Madini ne wanda malamai suna raunata shi game da riwayarsa wallahu ta'ala a'lam ga yanan shine mai riwaya daga Ubayd ibn Umar al-Qawariri ga yanan ce hadathana Abdullahi ibn Ja'far Abdullahi ibn Ja'far shine mahaifin Ali ibn al-Madini sunan shi Ali ibn Abdullahi ibn Ja'far kuma na san dai kowa ya san kissar cewa shi kanshi dan yana ganin raunin baba wallahu a'lam amma kaga hadisin yana da shahidi cewa annabi yakan sallaci raka'a 11 sai da abin da ke ciki na ƙari shine cewa tsatsa ga sallolin da bacci bayan kowace raka'a biyu قال اخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان الحسن ابن سفيان ابن عامر أبو العباس الشيباني كان قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد آه الباهي مولاه بابا مالمين يشكي مالا من قصب بصرة شيكم يتي حدثنا وهيب آه عن هشام بن أروى وهيب هشام بن أروى عن أبيه عن عائشة daga malam urwatu dan zubair daga gwaggwanniyarsa wato Aishatu ummul mu'minina na Aisha Allah ya kara mata take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli shay'an min salatin layli jalisan hatta dakhala fi sin banga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wata sallah cikin sallolin cikin dare a zaune ba sai da shekaru suka kama shi wato karshe karshen rayuwarsa kenan faja'ala yaqra'u daga nan sai karatu fa idza baqiya alaihi min as-surati 30 ayatan aw 40 ayatan kama faqara'a thumma raka'a zai fara karatun sallah a zaune idan ya kusa kaiwa ƙarshen sura shi aya 30 ko 40 sai ya miƙe sai ƙara sakatun a tsaye sai ya ruku'u da sauransu wannan yana cikin sahih na ibnu hibbana da isnadi tabbatacce jama'a mun ji wannan sai ya ce albabul khamisu ashara fi dhikrin nuzuli ila sama'i dunya to anan ne zai baje kolin sa na tawili Allah ya gafarta mishi wala maji masu ta'aliki za su mai raddi a ƙarshe cewa wannan ta'awili ne wanda zaka ganshi karara ba zai ambaci hujja ba saboda kamar da muka ji a tarihin sa ibn al-jawzi ya samu matsala ta fuskar ta'awili na sifat har zabi yake cewa kai cansa da bai shiga ta'awili ba da bai saba wa limamin da yake koyi da shi ba shine Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta musu gaba daya yace fi zikirin nuzuli ila sama'id dunya daga cikin abin da ake nema na falala a cikin dare wajen ibada akwai dacewa da lokacin da Allah madaukakin sarki yake saukowa zuwa sama ta nan kusa ya amshi ibadoji ya amshi gafara ya amshi masu tuba ya amsa bukatun mutane Allah yana shela da kanshi kamar da zamu zo mu ci qala al musannifu ikhtalafat alfadur ruwati ala sab'ati awji yace wajen ambatan wannan sauka masu riwaya sun faɗi kalmomi daban-daban har guda bakwai ahaduha yanzilu wasu ce yanzilu rabbuna wasani wasu kuma su ce yahbitu wasalisu yatadalla warabi'u yadnu wal khamisu yattali'u wasadisu yaqulu qa'ilun wasabi'u anna munadiyan yunadi haka yazo a cikin riwaye mabambanta wato yana so yana maka kaman wai akwai matsala ma ba su hada akan kalmomin su kar mu yi nisa dole ne mu ambaci gagarumin aikin ibn timiya na sharh hadisin nuzul wanda yana nan a cikin majmu'ul fatawa kuma an ware shi littafi ne daban karami haka kaman girman ahkamul jana'is ko sifatus sala ko makamancin sa ibn timiya yayi warwara yadda ka san dai ya saba akan wannan matsala bima la yad'u majalan li mutakallim duk wanda zai wata magana babu wani abu da aka bar masa da zai faɗi sawa'un zai goyi bayan matsalar ne ko zai kushe ta an riga an gawa faɗa abin da za faɗa sau da sai mutum ya koma can ya ainihin wato karanta ya ce ammal wajihul awwalu wa qawluhu yanziru fa akhbarana yahya ibn thabit ibn bundar qala haddathana abi qala haddathana abubakar al-barqani qala haddathana abubakar al-isma'ili qala akhbarani al-hasan ya ibn sufyana qala haddathana muhammad ibn khallad qala haddathana ma'an معن بن عيسى الأشجعي كنا وحدثنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال حدثنا أبو محمد السريفيني السريفيني وانا ما متوم كسب غدادي يا رسول شكاتا 440 دا سوري دا 69 shine yake cewa haddathana Ubaydullah ibn Ahmad as-Saidalani qala haddathana Abu Bakr an-Naisaburi malam abubakar naisaburi shine abdullahi ibn muhammad abubakar naisaburi al-hafid al-faqih qala hadathana yunus ibn abd al-a'la qala hadathana abdullahi ibn wahab qala subin wato da ma'an da ibn wahab suka ce haddasana maliku an ibn shahabin an abdullahi al-aghar an abi salama ibn abdurrahman an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا الله أبنجم ينا سقوا نجم الله صلى الله عليه وسلم زوا سما تكسا حين يبقى يبقى ثلث الليل الآخر lokacin da zai zama abin da ya rage cikin dare wato ɗaya bisa uku na ƙarshe fa ya ƙulu sai Allah ya ce manya da uni fa astajibula wa zai roƙe ni na amsa mishi wa man yas'aluni fa utiya wa yake da bukata ya roka a bashi wa man yastaghfiruni fa aghfir lah wa yake da zunubin da zai nemi gafara an gafarta mishi wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim da muwadda ta imam malik qala al-musannif zada al-qazzaz yanzilu rabbuna kulla lailatin riwaya abdurrahman ibn muhammad shi ya kara da kulla lailatin kowane dare wa akhbarana hibatullah ibn ahmad ibn al-hariri قال حدثنا احمد بن علي محمد بن علي بن الفتي قال اخبرنا عمر بن احمد بن شاهين قال اخبرنا جعفر بن محمد بن العباس قال حدثنا لوين قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى عز وجل في كل ليله الى سماء الدنيا الله yana sauka ubangiji madaukakin sarki kowane dare zuwa sama ta ƙasa hina yabka thulusul lailil akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu la wa zai roƙi ni na amsa mishi wa man yastaghfiruni fa aghfir la wa zai tuba ne mu gafara in gafarta mishi hatta yatla'a yatlu'a al-fajr Allah zai zai ci gaba da neman masu waɗannan bukatu har al-fajr yake to wannan isnadin da'ifi ne saboda Ja'far ibn Ahmad din can mutamun ne bi sarqatil hadis amma hadisi ne tabbatacce yana cikin as-sunna na al-imamu Abdullahi ibn Ahmad da kuma amalul yawmi wal layla na al-imamu Abubakar ibn Sunni da kuma na shi malamin nasa Nasa'i da isnadi sahih sannan Bukhari ma ya ruwaito shi ta wata fuska daban yana ma cikin tafin ash-shari'a na al-ajuri da da da, littafin al-istizkar na Ibn Abdul Bari da haka ya inganta babu matsala insha Allah walidhalika kanu yastahibbuna akhiral layli ala awwali saboda wannan falalar shi zaka ga duk malamai sukan kwadaitar da jinkirta ibada zuwa ƙarshen dare akan yinta a farkon dare qala al-musannif wa hadha al-hadith wallazi qablahu fi as-sahihayn kaji ma magana yace ai hadisin yana cikin bukhari da muslim da wannan da ya gabata da wancan da ya gabata da ya gabace shi qala akhbarana ibn al-husayn qala haddathana ibn al-mudhib qala haddathana ahmad ibn ja'far قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن جعفر بندر kenan ko قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق الاغر قال اشهد على ابي هريره وابي سعيد الخدري انهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال yace ina kafa shaida cewa da Abu Huraira da Abu Sa'id radiyallahu anhuma sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha azza wa jalla yumhilu Allah yakan jira yakan jira yakan jira hatta yadhhabu thuluthul layl har sai ɗaya bisa ukun dare ya wuce thumma yanzilu sannan sai ya sauko fa yaqulu hal min sa'ilin ina mai roƙo wa hal min ta'ibin ina mai tuba hal min mustaghfirin ina mai neman gafara hal min muznibin ina wanda yayi laifi yake na cike cikin nadama wato lokaci ne na falala in farada bi ikhrajihi muslim muslim ya kadaitu da ruwaito wannan yana cikin muslim da kuma muslim imam ibn hanbal Allah ya ji kamal albani namu yakan ce wannan falalan maimakon mutane su ci moriyata sai suka sai suka zake akan gaddama game da tabbatan hadisi maimakon kai ci moriyan falalar kai imani da ita ka dinga tashi kana ci moriyan falalar to sai ai ta rikici akan cewa a ba saukowa bane in ya sauko me ya bari a can kaza da kaza to a garin wannan rikicin ka bata kanka lokaci kenan falalar ta kubuce maka to zuciyarka ta zama fara waɗannan hadisai tabbatattu ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ake so da kai ka ci moriyar falalar yanzu inda idan ka yi addu'a mun ji cewa sanda zakara ya cara mala'iku za su tafi da ita ko to yanzu kai tsaye ne Allah ne da kanshi yake karɓa kaga ta fi garanti kuma Allah da kanshi yana mayin tayi ne yana neman ina masu bukatu da kuma sai ka ce gani to ka tsaya ka ci more wannan falalar ka fi tabbacin duk wani rikici da mutane su na fata mun gane wannan wa hadha hadisu abi hurairata qad rawahu jama'atun minhum malik wa ma'mar wa fulayh wa aqil wa shu'aib wa yunus fi akharina an az-zuhri an abi salamata an abi abdullah al-aghar yanzu nan kuma fa ya bude kofa ne ta magana ta ta hadisi ba zai yi mu biye mishi ba mun biye mishi katan nan tsayi zai wato yana so yana maka cewa hadisin hadisin maliku hadisin nan na Abu Huraira yana da isnadin shi ya taho Abu Huraira dalibansa guda biyu ne suka kawo isnadin akwai al-Aghar akwai Abu Salama ta dan Abdurrahman su biyun nan sai kuma suka suka karantar da Zuhuri to Zuhuri dama tunda shi makarantar shi babba ce mun san wannan ɗaliban ilimin hadisi sun san wannan akwai makarantu manya-manya marakis na hadisi wanda ana mamakin aka ji wani hadisi a makarantar wanda ba yi da mutaba'a shi za ka ce gara'ibu malik gara'ibu zuhuri gara'ibu sufiyan saboda su waɗannan makarantunsu masu fa'i ne suna karanta da ɗalibai da yawa kuma sun daɗe suna karantawa to idan wani ɗalibi a makarantar ya zo da isnadi shi kaɗai ba a ji irinsa ba to za a yi ta mamaki sai a lissafa shi cikin gara'ib idan shi fiƙa ne za a karɓa ma ba fiƙa ba ne da wuri za a ce a ba zai yi ba wannan garibin min hadisi fulan to da aka za ga a makarantar zuhuri sai aka samu malamai da yawa suka ruwaita malik ibn anas ma'amar ibn rashid sanani fulayh sannan aqiqu uqayl sannan shu'aib ibn abi hamza wanda da nace mai waye sha'ani Allah ya gafarta mai da yunus ibn abdul ala dukkanin su surwaito to kaga da zamu biye mai sai a ta cewa riwayar wani tana wuri kaza riwayar wani tana cikin tabi kaza sai sai abin ya koma takhriji mun kuma falalolin kai muke muke so mu mu mura'a waqad khalafa musali ibn abdul ibn abi ahdar akhdar farawahu an az-zuhri faj'ala ba'da abi salamata ata ibn yazid alayhi to kaje ran abu sai wani mutum ɗaya sai ya ruwaito daga zuhuri shi ma amma maimakon wato ya ambaci yadda sauran ɗaliban suka ambata abu salama da abdurrahma sai ya ambaci a tsa ibn yazida allaifi kamar yadda ke cikin as-sunna na limamu na abdullahi dan gida mamamar ibn hanbal da littafin ahadisun nuzul na al-imamu darqutni shi ma wanda akan wannan mas'alan ne yake yin shi kawai وفي صالح ضعف wannan salih ibn abil akhdar kaga yana da rauni da haka riwayat ta zama mai rauni kenan ta zama munkara kenan ya saba masikat da'afahu ahmad wa yahya wa yahya wa qala yahya marra laysa bi shay amma dan hanbali ya dan bayinu sirran tashi wani lokaci haya ya faɗi magana mai nauyi akan shi cewa laysa bi shay wa qala ibn hibbana ibn hibbana yake cewa ikhtalata ya a cikin a cikin al-majruhin kenan ibn Hibban yake cewa ikhtalata alaihi ma sami'a bima lam yasma yana samun cakuɗe ɗainiya a kwakwalwarsa tsakanin abin da ya ji da wanda bai ji ba don haka fa haddasa bil kulli sai ya ta karantar da abin da ya ji da wanda bai ji ba fayambagi fayambagi Allah yu haddasa anhu ibn Hibban yace to bai dace a koyi hadisi daga gare shi ba wallahu alam وقد رواه عمر بن يعقوب عن الزهري فخالف الكل فجعل بعد ابي سلمة عبد الرحمن ابن هرمز وهكذا شيما عمر ابن يعقوب شيما يسابا ما كوا ya kawo nashi dabban ba yadda aka saba ba وقد رواه ابن اخي الزهري عن عمه فخالف الجماعه في اللفظ والاسناد ابن اخي الزهري شيما ya ruwaito nashi ya saba ma baffan nasa ga nashi isnadin fa an ba'ana Abdul Wahhab ibn Mubarak qala haddathana Ahmad ibn Ahmad ibn Ahmad qala haddathana Abu Nu'aym Abdullah ibn Ahmad qala haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Asim ibn Abi Asim namu mai sunna ko qala haddathana Hajjaj ibn Yusuf qala haddathana Yaqub ibn Ibrahim qala haddathana ibn akhi Zuhri an ammihi Muhammad ibn Muslim baban Zuhri din kenan Muhammad ibn Shahab ibn Muslim ibn ibn akhi zuhuri daga shi zuhuri din shine ammin nasa ko qala akhbarani ibnu ubaydi ibnu ubayd ibn sabbaki annahu balagahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi akhiril layli fayunadi munadin fis sama'il ulya sai wani mai kira ya kira daga can sama ala nazalal khallaqul azim yace ku saurara Allah mahalicci mai girma ya sauko yanzu ka ganin ba Allah da yake faɗa ba shine mukhalafa a cikin matanin fa yasjudu ahlus samai sai duk mala'iku su sujuda thumma yunadi fihim munadin bidhalika sai wani ya kira a cikin su fala yamuru bi ahli sama'in illa wa hum sujudun ba zai wuce ta wani waje ba sai ya tarar da su suna sujuda to wannan isnadi ne da'ifi wannan zaku tunawa mun karanta shi a cikin as-sunna na ibnu abi yasin dan ga isnadin nan karara a shekul albani ya rawanta wannan isnadi na farko saboda akwai irsali irsalin shine wane ubayd ibn sabbaq ba sahabi bane a tabi'i ne sannan sauran mazajen wato abin nan ne su a fiqatu ne wata latifa shine hajjaj ibn yusuf wannan ba a sakafi ba ba a sakafi wancan mamuguncin nan bane wannan hajjaj ibn yusuf shine hajjaj ibn sha'ir malamin su muslim din kun tana farkon karatun sayin muslim Allah ji kamar albani ya wannan tambayi cewa sunan shi Hajjaj ibn Yusuf idan mun sunan a lokacin ana jin haushin sunan to kawai sai ake ce mai Hajjaj ibn Sha'ir gara a ce mai dan mawaki da a ce maka dan Yusuf kamar yanzu ne a ce maka a ce maka wana wana sai a ce azazzaki kuma kai bazzagi ne sai ka ji kawai kamar an ce maka kawai kamar an ce maka dan wuta haka zaka ji zaka kana kyaman nasaban kuma duk wanda ya ce azazzaki kuma kai kuma dan shi'a ne ko ko musulmi ne kai to haka zaka ga nasabar duk da ustazai da suka yawa a Zaria da irin felike na ustazai amma sun hakura da ita da za kowa sai ya makala kan shi wannan nasaba ya ce shi ma azazzaki ne to amma wancan na cikin Zaria ya riga ya bata ya bata nasaba eh Allah ya shirye shi wa qad rawahu jama'atun minhum ya ibn abi kathir Muhammad ibn Amr ibn Alkama an Abi Salama wahdahu an Abi Huraira yana garin baro ba shafa ko sai mu tashi a lamba ta 119 insha Allah a darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله